بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta alhamis goma ga watan rabi'un al-awwal hijira na da 1444 wacce ta daidai da shida ga watan goma shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da ainihin wato daura a cikin littafin al'ilaji bin ruqa min alkitabi was sunna wannan shine darasinmu na goma sha tara sha bakwai Na'am, sha bakwai a cikin jerin giyar karatun wannan littafi. Muna nan inda malam ke tattauna mana batu dangane da zuciya, da ciwukan da zuciya ke fama da shi, da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance waɗannan matsaloli na ciwon zuciya. Allah muna roƙonka ka tsare mu daga ciwon zuciya kowane iri. Allah ka ba mu zuciya kubutacciya rayayya mai yawan da'a da jayuwa zuwa gare ka Allah ka tsare mu daga mutuwar zuciya za mu tashi inda malam bayan ya gama bayyana mana nau'o'in zuciya yake cewa wa amradul qulubi naw'ani ciwon zuciya ciwon zukata salo guda biyu ne nau'i guda biyu ne kuma ce iri biyu ne nau'un akwai wani irin da la ya ta'allamu bihi sahibuhu fil hal shi wanda ke fama da wannan ciwon zuciyar a lokacin da ciwon yake tashe a zuciyarsa baya jin ciwon komai mun gane wannan a lokacin da cutar ke ci bai jin komai a ransa bai jin wani damuwa a zuciyar tashi babu wani ciwon da za a ce jama'a ku je ku nemo magani a zo an rike shi a masa duri babu wannan ko banda cin kaza banda cin kaza a babu wannan a wannan ciwon wa huwa maradul jahli shine ciwon jahilci jahilci mugun ciwo ne ko eh shi yasa ma ba huje ke cewa jahilci ya fi hauka wuyar magani haka ne duk mun yarda tabbas haka ne jahilci ya fi hauka wuyar magani wa shubuhat da kuma ciwo na shubuha an gane wannan ai me muka fasa shubuha da shi a mun faɗi kalma mun kan faɗi kalma ƙwaya ɗaya da ke fassara mana shubuha kun manta tayyib da dukkanin wasu ababe masu rudarwa suna kira suna mene shubha washukuki da kuma ciwon shakka mutum ya zama yana da shakka a rayuwarsa da addininsa wa hadha huwa a'zamu an-naw'ayn alaman wannan shine mafi girman iri guda biyu na ciwon zuciya mai yardaɗi walakin sai dai lifasadil qalbi la yuhissu la yuhissu bih saboda lalacewar zuciyar da waɗannan cututtuka to wanda ke fama da wannan ciwon ma baya jin wani damuwa a ransa mun gane wannan baya jin alaman ciwon yana tasowa ballantana ya ce bari in je asibiti wajen likita ya duba ni ashe jama'a muna da hanyoyin dubawa guda nawa guda biyu ko dai ka je asibiti wajen likita ya duba ka ya gano me ke damun ka ko ka je wajen malami na addini malami na Allah ka je ya duba lafiyar imaninka da tauhidinka da natsuwarka da kirkinka domin ya maka magani ya gano ka fara samun matsala ko ku a'a kana cikin yanayi daidaitacce wa nau'un da kuma wani irin da maradun mu'limun fil hali shi kuma ciwo ne mai raɗaɗi a lokacin da yake aukuwa shi wanda ke fama da wannan ciwon yana fama da ciwo mai tsanani a rayuwarsa a daidai lokacin da wannan abin ke faruwa kamar wani irin ciwo kenan mislul hammi kamar damuwa wal ghammi da ainihin wato damuwa har ila yau an gane wannan alhammu damuwar da kake cikinta a yanzu alghammu abin da kake tunanin zai faru amma bai riga ya zo ba amma kana jin tsoron aukuwarsa kai ne kana aikin gwamnati aka sa maka ranar ritaya ko kuma aka ce an zo an yi wani screening kuma kana da cikin list da aka fitar na waɗanda ake tunanin ko dai a kore su ko kuma za a iya ɗaga musu ƙafa yanzu yaya ga damuwan halin da kake ciki a yanzu ga kuma damuwan me abin da zai zo a nan gaba wannan ke sa zuciya ta kumbura jama'a yana sa zuciya ta kumbura musamman mutumin da ke yawan fama zama a cikin damuwa shi yasa malamai suke cewa a duniya gaba ɗaya babu wahalalle kamar mutumin da ke gaba da ɗan uwansa ko yake bin ɗan yake ma ɗan uwansa bita da kulli saboda me zuciyar shi ba ta huta kullum ya waye gari da safe in ya ga wannan mutumin sai ya ji me sai ya ji ba daɗi a ransa sai ya ji wannan tukukin muguntan ya yi ne ya motsa a ran sai ya ji damuwa in ya ji an faɗo na alheri game da shi yaya hasada ta tashi idan ya ji kuma wani abu mummuna ya same shi ba sai ya ji mugunta a ba daɗi ba sai ya ji mugunta a ransa don wannan ba jin daɗi na alheri ba ne jin daɗi irin na mugunta saboda shari'a auka ma ɗan uwanka to haka mutum zai ta ci gaba da wannan rayuwar jama'a zuciyar shi tana mutuwa ta kama da cututtuka iri daban-daban amma bai sani ba ga shi dai a cikin mutane haka kamar mai lafiya amma kuma zuciyar babu lafiya a cikinta Allah ka tsare mu wal huzni da kuma bakin ciki wal ghaizi da kuma fushi jama'a fushi ma ciwon zuciya ne shi sa yana da wahala ka sami mutumin da ke fama da matsala irin ta shidanu kaga baya fama da matsalar cutar fushi yawan fushi musamman mata kafin ka sami matar da za a ce maka bata da fushi kai aiki ne akwai ɗaiɗaiku haka amma galibin su zaka tada suna ciwon mene fushi saurin fushi idan aka yi musu abu suna da yawan saurin damuwa shine wal ghayr shi kanshi yawan fushi jama'a yana daga cikin ciwon da ke kashe zuciya yake haifar da cututtuka irin na zuciya iri daban-daban wa hadha al marad shi ko wannan ciwo qad yazulu bi adwiyatin tabi'iyya ana iya gusar da su ta hanyar shan wasu magunguna na ɗabi'a mun gane wannan akwai magunguna na ɗabi'a da ake iya sha ya yaye mutum bakin ciki ya yaye masa damuwa ana samun jama'a akwai mun gane wannan bi izalati asbabihi wa ghairi zalik amma wannan maganin bi izalati asbabihi zai sha wannan irin magani ne wannan ta hanyar kawar da dukkanin abin da zai jawo masa damuwan da bakin cikin da bishin da ninkufarcin da gaban da hasada da kyashi da jiji da kai da mugunta mun gane wannan duk abin da zai saka kai wannan ko ya saka a cikin bakin ciki to ka nisance shi shi ne maganin wannan ciwon mun gane wannan kun ga magani ne mai sauƙi amma ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa haka ne Allah ka sa mu dace wannan magana mala ya ce wa ghairi zalika da wasu waɗannan wannan magana tana cikin littafin al-ighafatul lahfan min masayidi ash-shaytan wallafar al-hafiz ibn al-qayyim rahimahullah sannan bayan wannan akan sami wasu magunguna na ɗabi'a waɗanda suna magance wannan matsalar ina fata an gane wannan kamar su me kamar shan ganyen nana kamar shan me shammar irin su raihan irin su kusbara irin su yansun irin su zikir an gane wannan jama'a duka waɗannan magungunan suna taimakawa sannan akwai wani magani ana ta mishi lavenda lavenda ganye ne mai kamshin gaske idan mutum yana amfani da shi jama'a yana yawan yaye mutum damuwa da yawan jin bakin ciki ya sassaita ma mutum kwakwalwar shi kai hatta wanda ke fama da rashin bacci in dai zai samu man ko ya sami firan ya dan sa a ruwan shayi a ruwan ɗumi yana sha da izinin Allah zai dina fama da wannan matsalar bacci ana ta mishi lavender a turanci da ta shi shi lavender kun gane wannan so wani ganye ne mai kyau yana magance matsalar hawan jini yana magance matsalar hauka yana magance matsalar yawan damuwa yana magance matsalar ainihin wato rashin bacci da sauransu amma waɗannan jama'a da muke da su duk wani abu da ka sani mai kamshi to yana da tasiri wajen yaye mutum damuwa ko baƙin ciki ko wata mummunar ɗabi'ar da mutum ya kasa dainawa har shaye shaye jama'a waɗancan ababen da lissafa ko suna magancewa kuma in ka haɗa waɗancan combination da na gaya maka za su magance maka matsalar pneumonia za su magance maka matsalar daƙiƙanci shi ne toshewa ƙwaƙwalwa mutum ya zamto bai da fahimta a karanta a biya amma ƙwaƙwalwa ba ta ɗauka to waɗancan combination ne suna magance wannan matsalar jama'a da izinin Allah sannan kaga citta shan kayan amshi kawai ne citta kanumfari masoro kimba kulla an gane waɗannan duk waɗannan haɗa su a ɗan dafa su ana shan su a ruwan ti yana yage mai yau mutum yawan damuwa kuma ka gwada ka gani an gane wannan saboda haka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam da malaman da suke magana akan atibbu tabi'iyya musamman wanda ke da alaƙa da ƙwaƙwalwa da kuma zuciyar ɗan adam suna yawan amfani da waɗannan abubuwa an gane wannan ai wannan abubuwan gasu nan ga girinti nan akwai shi ga na'ana nan ganyen na'ana akwai shi ko haka ne gami me su ne wancan ciyawar lemon grass tana yi sannan ka nemo yadda ce shammar ko raihan da hausa ana ce mata ɗoɗɗoya kuzbara mun gane wannan ai sai me irin su yansun da duk waɗannan magunguna suna taimakawa kwarai da gaske in dai mutum yana shan su a ɗan ruwan shayi haka yana ɗan sha da izinin Allah zai yawaita ɗan ɗauke mishi da rage mishi matsala irin ta damuwa da rashin bacci da abubuwa toshewa kwakwalwa irin waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya samu dace malam ya shiga da cewa wa ilajul qalbi yakunu bi umurin arba'a warkar da zuciya yana kasantuwa ne da waɗannan al'amura guda hudu al'amrul awwal al'amari na farko bil qur'anil karim alqur'ani yana magance matsalar ciwon zuciya kuma shine abin da muka kijini mu musulmi mu musulmi mun ƙi jinin qur'ani ba ma son qur'ani cikin mu na masallacin nan yana da wahala a samu wani mutum da ke da wuridi na alqur'ani wanda kullum sai ya karanta tsakaninmu da Allah an akwai wani wani daga hannu daya biyu a gani duk taron mu nan biyu Allah ya kiyaye kun san ma'anar wuridi kuwa yawwa shi ne ma'anar wuridi kullum ka sa kana karantawa in aya biyar ne ya zama kullum aya biyar sai ka karanta daga cikin alkur'ani ba lalai sai sura ɗaya ba ba lalai sai juz'i ɗaya ba ba kuma lalai sai a wani wurin ba ko da guda ɗaya ne kullum kake yawan maimaitawa ya zama ka mene wuridi galibin ba mu da wuridi mu musulmi kuma duk wata matsalar mu hanyar magance ta yana nan a cikin alkur'anin amma sai ya zamto mun aje littafin mu mun je mun rungumi hayaniyar duniya da bankawaran wasu mutane an fara magana malam ka kawo mana wani qur'ani da Allah ka kawo mana hadisi malam mana muna magana akan siyasa ne ko ba ka bane ba ba ruwan siyasa da addini malam ba ruwan siyasa da addini ka ku hada mana sannu kaga da kaji mutum yayi wannan to sai ka ɗauko wancan ciwon na farko ciwon jahilci na damunsa ka ga mai wuyan magani idan an ce ya fi hauka wuyan magani ko kuwa idan zai iya kawo duka ko zai iya zagi zai iya cin mutunci zai iya sarwantar da rai jahilci kenan duk bai san me zai biyo baya ba Allah ya kiyaye to al'amari na farko jama'a shine alqur'ani mai girma fa innahu shifaa'un lima fi as-suduri min ash-shakk domin alqur'ani waraka ne ga dukkanin abin da ke cikin zukata na shakka ta baba wa yuzilu ma fiha min ash-shirki alqur'ani yana cire abin da ke cikin zuciya na shirka da Allah hada Allah da wani auren bauta إما دي أسكن ربوبية إما أسكن ألوهية إما أسكن الأسماء والصفات إما أسكن الطاعة دكا إن شركة شبه القرآن ينا ما قلت وأن ما قدر أما جماعة كرنتا وأن كده علاقة دسن مفسرة دسن معنا yawa ba kai ka ta karanta zallan kalmomin ba to wannan dubu na karanta kuma suna shirka bal ma qur'anin ma shine alamu na cewa su dinnan matsafa ne ko wani makamacin wannan Allah ya tsare mu wa jalisil kufri alqur'ani yana magance daudan kafirci da butulci wa amrad shubuhat alqur'ani yana magance matsaloli irin na me rikitar ma al'amara masu rikitarwa masu kama da gaskiya waɗanda ba gaskiya bane wa shahawat alƙur'ani yana magance matsalar mene bin son rai sha'awa wa huwa hudan liman alima bil haqqa shi alƙur'ani shiriya ne ga dukkanin wanda ya san gaskiya ga dukkanin wanda ya san shi da gaskiya ma'ana sanin ƙur'ani da gaskiya ka iya tilawarsa ka san ma'anarsa ka yi ƙoƙari wajen yin aiki da abin da ke cikinsa kaji malam ya ce wa amila bih kuma yayi aiki da alqur'ani wa rahmatul lima yahsulu bihi lil mu'minin kuma alqur'ani jin kai ne game da abin da yake faruwa da shi ga mu'minai ko abin da yake dauke da shi ga mu'minai min thawabi al-ajil wal ajil na lada gwaggwaba a nan duniya da kuma ina al-qiyama a nan duniya duk harfi ɗaya na alƙur'ani in ka karanta lada na za a baka babu wani abin da za ka karanta a ce duk harfi ɗaya a baka lada goma cikin shi ƙur'ani duk duniya babu babu wani zikirin da ya kai alƙur'ani jama'a ranka ta kaf babu shi ko akwai don sunan shi ma azzikiru ko kuwa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun القرآن ذكر لقد أنزل أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وهذا ذكر مبارك أنزلناه an gane wannan yawwa saboda haka jama'a kun ji ga wanda yake so ya samu lada a duniya mai gwabi mai yawa ya yawaita karanta alkur'ani galibin hatta ambatan Allah da muke yawan yi akwai matsaloli da kurakurai masu yawa a ciki kamar me lokacin da mutum zai tasbihi sai ce subhanallah subhanallah kuskure ne wannan baka yi ba Allah ba da hagarami za a karanta shi subhanallah ba subhanallah ga subhanallah subhanallah subhanallah kuskure kuskure kuskure kake tai so daga shi kuma Allah baya ba da lalaka kuskure Allah ya samu gani haka nan walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah da hagarami in ka dinga cewa alhamdulillah zagin Allah kake an gane ko laka wajibi mu gyara ba la haula wala quwwata billah la haula la haula wala quwwata illa billah haka ake karantawa yanzu muna gyara lafazin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim an gane wannan ai yawwa don haka akwai lada mai yawa a nan duniya a duniya zai warkar maka da duk wasu matsaloli na rayuwarka ga lada a lahira kuma yaya zai cece ka daga shiga wuta yanzu Allah ya ce ya qara'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku dinga karanta alqur'ani domin alqur'ani zai zo a ranar alkiyama yana ceton masu karanta shi قال الله عز وجل ألا مبوا يملوك كيتي أو من كان ميتا ينزوان لي ذم تومة تشي فجعل فأحييناه سمك رايدش وجعلنا له نورا مكسنيا مسا ونهسكي يمشي به في الناس ينا ياود ونن هسكن متاني كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ينزوان ذي زمن da wanda yake cikin dufai kuma ba zai taɓa iya fitowa daga cikin wannan dufan ba bima za su zama ɗaya abin da ake nufi a nan yanzu wanda yake da matacciyar zuciya sai muka rayar masa da ita muka sanya masa haske na alƙur'ani da imani zai zama ɗaya da wanda ya auka cikin kafirci ya zamto kuma ya daskare a cikin wannan kafirci kenan ashe alqur'ani shine mene rayuwar zukata nan maitan da ake magana fa ahyaynahu da mim aka rayar da shi din alqur'ani zuciyar shi to rayayya kamar yadda muka sani kafirci a duhu ne ko kafirci duhu ne Allah ka tsare mu saboda haka jama'a kun ji kenan in Allah ya taimake ka ya baka akan tafarki na shari'a to ka kare wa Allah ta'ala godiya wannan aya tana aya ta 122 a cikin suratul an'am الأمر الثاني الأمر نبي القلب يحتاج إلى ثلاثة أمور إجازوتيا تنا بقاتر أبوه ولا أكو تنا بقاتر لمرة ولا نوى أكو الأولى نفركو ما يحفظ عليه قوته وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح وعمل أوراد الطاعات نفرق شيني أبن دمتم زي كيا يكرفن زوجي السلشي أي دا أكوي زوجي تنا بقاتا ميني لا فيا هو da abinci wanda zai karfafa ta wajen yin aiki to da me zaka karfafa zuciyarka bil iman shine da imani والعمل الصالح da aikata ayyuka nagari wa amali awrad at da kuma aikata dukkanin ayyukan da'a wanda ake yin su yau da gobe su ne wurdi salloli biyar wurdi ne aiko kullum sai mun yi raka'atan al-fajr haka ne zikirin safe da marece zikirin kwanciya bacci zikirin fita daga gida shiga gida duk waɗannan menene ayyukan da'a ne tafiya zuwa masallaci yin alola duk waɗannan wuridai ne wanda kullum sai ka yi to waɗannan na taimakawa wajen samun ƙarfin zuciya الثانية نبي الحمية عن المضاري كتاري كانك daga dukkanin wani abu wata cuta dukkanin wani abu mai cutarwa jama'a ya zama kai mene ka kiyaye kanka gabarin sa wadhalika bi jinabi jami'il ma'asi zakai wannan ne ta hanyar nisantar dukkanin sabo wa anwa'il mukhalafat da dukkanin nau'o'i na saba wa Allah an gani dukkanin wani abu wanda ya saba ma daidai ya saba abin da aka saba al'ada ya saba wa abin da yake cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam nisanta shi yana daga cikin abin da zai ainihin wato taimaka maka wajen samun kyakkyawar zuciya da magance matsalarta ثالثا sai abu na uku al-istifragu min kulli maddatin mu'dhiya shine al-istifrag al-istifrag shine mutun yayi kokari ya zama ya kare kansa min kulli maddatin mu'dhiya daga dukkanin wani sinadari mai cutarwa an gani domin jama'a zunubi yana lalata zuciya yana gurbata ta da tsatsa كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله تعالى abin da ke faruwa rana ala qulubihim yayi tsatsa ne akan zukatansu ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa shi yayi me tsatsa akan zukatansu wadhalika bitawbati wal istighfar zakai wannan ne ta hanyar tuba ga Allah da yawan neman gafara astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kai ta fama da waɗannan azkarai din an gane wannan idan ka tuba zuwa ga Allah kana faɗin wannan sannan zuciyarka tana karaya kana ɗaukar alƙawarin ba za ka ƙara koma kan wannan laifin ba kuma ka ji wannan abin da ka aikata a baya ya dame ka ƙwarai da gaske da sauran shirin tuba da aka ambata al'amru thalith al'amari na uku ilaj marad alqalb min istila'i an-nafs alayhi yanzu mun gama da wancan bangaren yadda zaka magance ciwon zuciya daga mamayar ranka a kanka kun gane karatu kuwa yanzu ba muna maganar wannan muna maganar ranka ai zuciyarka daban ranka kuma mene daban ko abubuwa ne guda biyu daban-daban ita zuciya tana cikin ina ne jiki haka ne gangan jiki shi kuma ruhi shine me shine asalin sinadarin da ke yawo a jikinka har gaɓoɓin suka samu rayuwa da suke iya motsa shi yasa jiki na mutuwa amma rai baya mutuwa ka ku gane ba ko an gani jikinka zai mutu ya daina aiki saboda an zare wannan mene maddar da ke jikinka ke sa ka motsa ka je nan ka je can ke sa gudanar jini da komai ban ji ba a'a mutuwa dai da muke magana ai mutuwa ba ranka bane ke mutuwa ranka ba ta mutuwa gangan jikin ne yake gama aiki saboda me an cire ran da ke yawo a jikinsa yake sa masa numfashi yake sa masa komai da komai to an zare shi manzo Allah ya ce idan mumini ya zo tafiya tafiya ta zo wacce za a yi ta daga duniya zuwa lahira mala'iku za su sauko masa su zo su zauna yana ganin su iya ganin sa suna masa bishara da gidan aljanna da kyakkyawan sakamako suna cikin wannan bayanin sai asalin mai gidan nasu gaba ɗaya sai ya zo shi ne malakul maut mala'ikan mutum yana zuwa ana wannan tarerayen sai ya sa a fara zaroran daga kowane gaba daga ɗan yatsotsi nan ana cirowa yatsotsin kafa ana tatso shi ana tatso sinadarin ina fata an gane wannan wannan shiqati nashta ina rantsuwa da malaiku masu zare ran mumini cikin sauki ana hiyar da shi ana zare ran bai sani ba har sai an zo gab ce to yau muna kaman kwana yau rayuwa ta ƙare ba maganin ci ba maganin sha ba maganin kaza amma muna maka bishara gidan aljanna a can lahiran ma dai mu ne tare da ku a can din ma amma karka da aljanna za ka samu duk abin da kake so ba gida bane kake da za ka bari akwai wanda ya fi shi sai a dan buɗa maka hagu ba ƴaƴa ba kake magana ga ƴaƴa nan aljanna ƙanana ma wanda ba sa girma ba irin waɗannan gardawa ba mun gane wannan ai kana jin tsoron ƴaƴanka a bayanka a Allah da ya halicce ka ya sa maka da zai kiyaye su ba zai bari su lalace ba zai inganta masa rayuwa an kana jin tsoron wani da wani kaka damu wannan Allah zai isa maka su shi ne ai Allah ta khafu wa la tahzanu mutum kuma ina jin tsoro a'a kabarin ka dausin gidan aljanna ne kaka damu ka samu gidan dausin gidan aljanna ne kaga inda za kan shine al-khawf abinda zaka bari a bayanka shine mene al-huzn to an ci an baka bishara Allah ta khafu kada ka ji tsoron abin da zaka samu a kabarinka da kwanciyar kabarinka har zuwa shiga aljanna wala tahzanu kuma kada ka ji tsoron abin da zaka bari a duniya din na 'ya'ya da dukiya duk abin da ka bari a duniya ana wannan bisharan za a zariran zallacin aka gama zariran sai ganinka sai dinga birran da kallo shi zaka ji gani idan mutum yana kafewa yana bin ransa da kallo ne yana kallo mala'iku na tashi sama da wannan ran zalaki in suka je sama ta daya za su kwankwasa wane ne wannan kai masha Allah ana ciro ran ba a barin ta ko da kiftan ido za su yi ta a cikin wani wani tanda wani ainihin wato mazubi na auduga wanda ke cike da ainihin wato turare mai kamshi sai a ɗauki wannan ran naka sai a sa sai a nannaɗe ta a hankali sai a ɗauke ta sai sama inna kitabal abrari lafi illiyin ina san kai ku je ku gane ran ba ta mutuwa in an je da ita kuma za ce wannan ran wane ne ran wane dan wane ne a masha Allah a buɗe sama har sai an je da wannan ran can al'arshin Allah ce ga wane dan wane ne ya zo to shikenan ku rubuta shi a cikin al'illiyon amma ku maida masa da ransa a cikin kabarinsa ina fata an gane shi daidai lokacin da an riga an binne ka ka gama yawo a nan duniya in an baka ma kumbura za ka yi ka fara lalacewa yaran ba zai dawo ba da an gama wannan an je an turbuɗe ka a cikin ƙasa ana miƙo nan rufe can toshe can can ma bai ji ba ɗanyen ƙasa za a sa a lullube ka da shi a mai da ƙatuwar ƙasa a sa shikenan an gama suna gama binne ka sun yi maka addu'a sun kama hanyar gida sai a dawo maka da ran sai kuma ka miƙe ka tashi ka zauna sai mala'iku ga sunan sun zo munkarun da nakir sun zo tambaya za su zo ga sunan da gudunmominsu tun kafin nan ana dawo da ranka kabari zai fara maka bayani ni ne gidan bakunci ni ne gidan kewa ni ne gidan kaza duk abin da ka zo da shi duk abin da ka gani a nan ban da alheri ban da sharri duk abin da ka gani a nan kai ka zo da kayanka kabari sai maka welcome sai ya matse ka ya matse ka har sai haƙarƙarinka na dama sun saba da na hagu manzon Allah ya ce da wani cikin mutane zai tsira daga matsan kabari da Sa'ad ibn Mu'az ya samu tsira daga matsan kabari amma kowanne mai kabari ya mishi wannan matsan al'amari na Allah kuma zai faru alaji za a matse ka alaji za a matse ni sai dai bayan wannan matsan bai zai biyo baya mala'ikun na so su tambaya a daidai wannan lokacin da za a yi sadakan da kake yi za ta zo daidai wajen cikinka da ta zauna a wurin alƙur'ani zai zo daidai wajen kafanka shi ma ya zo ya tsaya ya ce wa mala'ikun nan kai ku je ku tambayan ku ban da abokina to ai kasan ka dan fara samun sauki kenan ko shi yasa imamu shatibi yake cewa me وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهديه مقيلا وروضة الله أكبر القرآن يزيد يحسك كما قبرك كيد باك كانت القرآن باك تلاوة سجدنا قبرك زي كانت سأسكن جهو ملاكو سيمك تنبيه من ربك وما دينك ومن نبيك وما علمك قرآني ميكي مغانا هل يزاكيو وما علمك وما عملك tambaya ce guda hudu ko ne sai ka amsa in baka amsa baka ci dukan mala'iku da guduma ai na bamu labarin mutumin can da ya mafarki ko da abin da ya fara da shi su wannan abin yadda kake ganin shi a mafarki zaka tashi a cikin tashin hankali to abin ya wuce tunaninka ƙudurin Allah ce babu abin da baya iya to kaga shi rai shi ran baya mutuwa kai ne zaka mutu jikinka ne zai mutu komai naka ya tsaya idan aka azabtar da ran sai ya tasiri kuma a jikinka shine kamar mafarki zaka mafarkin an yanke ka mafarki ne ko ba wuka kusa da kai kuma ka tashi da safe ka ga yanka a jikinka ko baya faruwa ban ji ba za ka kwanta bacci ka yi farkin gashi nan kana ta ɗaukan wasu kaya kana saukewa kana ta wani aikin wahala za ka daji ko ina ciwo wannan ran naka ne ta fita ta samu wata matsala a kan hanya a yawon da suke a cikin dare ta haɗu da wani matsalan ko wani shaidanin ko wani ya biyo ta da gudun tsaya shi ne yadda kake ka farka a cikin firgici kana yin bacci ranka zai fita Allah zai cire ran to a yawon da ranka yake yi zai yi haduwa da shidanin aljanu za su gani za su bi za su raka shi a guje shi za ga ana ta gudu ana ta gudu malam ka sha wahala idan ran naka ya samu yayi escaping yana zuwa kawai in ya fado jikin kawai sai ka farka daga bacci shikenan inna lillahi la ilaha illallah wani kuma wayo wayo hala eh kowa da abin da ya saba ka saba ambatan Allah za ka kwanta ka saba yin ambatan Allah shikenan wani ko da ashar zai miƙe kuntumar kaza kaza shikenan kowa da abin da ya saba yi da gobe kuma ha kabari haka za ka yi eh da tsare mu wani farka da tsaki kamar tsaka yanzu mun gane karatun so da karan nan an dawo da ita za ka tambaya aka tambaya ka amsa shi kenan a buɗe mishi kofa da gidan aljanna a nuna mishi masaukin sa a gidan aljanna ai kaza da kaza da kaza da kaza ga jin daɗi nan iri daban-daban yana zuwa masa kabarin sa in kuma ya kasa amsawa ici duka a sako wasu macizai da kunamu su ta cizon sa suna saran sa masu mummunan dafi Allah ka tsare mu na'am kwaye kwarai ai ka'ida ne in mutum ya mutu da sai ka yi awa arba'in da takwas kana iya jin komai abin da ke kusa da kai abin da ke wucewa nan da can to amma a jikinka yana jinka jikinka ne yake iya ji amma ran da ke jinka ai ya riga ya ne ya riga ya tafi to me amfani a baka ai kawai sai ya tafi da ka kawai shi kenan yanzu magana muke innamal hasanatu wa sayyi'at munanan ayyuka ne da kyawawa kawai su za su yi maka aiki a can ko kuwa ah baka taba ganin dabban da aka yanka ta bayan awa biyu awa uku za ka ji wani nama a jikinta an riga ma an yanka naman aji zaga yana bal bal bal bal ba ko ba ka gani shin wannan yana nuna cewa dabba tana raye ta riga ta sheka an gane wannan ta riga ta sheka amma wannan ragowar sinadarin rayuwar jikin ne wanda ya dan rage amma asalin a riga an cire Allah ka samu cika da imani to shine ilaji marad alqalbi min istila'i an-nafs alayhi mutum yayi kokari ya magance ciwon zuciyarsa ta hanyar me daga rinjayen da rai yake wa jiki ranka ya rinjaye ka wajen saba ma Allah a cikin rai da Allah ya halicce a jikinka wanda kake rayuwa tare da shi jama'a akwai nau'i akwai tawada guda uku ko sinadarai guda uku da ke gudana a cikin wannan ran guda ɗaya mun gane kuwa mun gane karatun ita wannan ran na jikinka da kake rayuwa da ita to akwai wasu kuma rayuka guda uku ko sinadarai guda uku da ke yawo a cikinta su ma dirran akwai annafsul mutma'inna haka ne ya ayyuha annafsul mutma'inna akwai annafsul mutma'inna rai mai nutsuwa da jan bawa zuwa ga kyawawan ayyuka akwai annafsul ammaratu bisu'i akwai ran da ke umartan mutum da aikata munanan ayyuka duk wani sako da zaka yi al'amara ce sai kuma monita monita a jikinka akwai monita ita ce annafsul lawama an gane ita ce monita ita kuma tana bibiyan ka ne kaɗi wani kayan kaza baka kyauta ba yanzu kaman wani ka duba mutuncin da ke tsakaninku za ka mayar shi mutunci baka kyauta ba wannan abin da kai ya kamata ka je ka tuba ya kamata ka je ka ba shi haƙuri wannan ita ce mene annafsul lawama mai zargin rai yayin da ta aikata mummunan aiki don ta gyara shi yasa al-Hasan ibn Abdul Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yana cewa fa innahu la yazalu al-mar'u bi khairin ma kana lahu wa'izun min nafsi dan adam baya gushewa a cikin alheri matukar yana da mai masa wa'azi a karan kansa kai kanka ba sai an zo an ce maka wani kaza ba daidai bane ya zama ka fara kanka wa'azi kafin wani ya zo ya maka an gane wannan ai yace kuma wa kanatil muhasaba ya zama kuma yi wa kai hisabi bayan ya aikata aikin kuma me zai biyo baya ya ne wa kansa kididdiga yace ya zama daga cikin mene daga cikin ayyukansa daga cikin tsarin rayuwarsa to mutum ba zai gushe ba yana kan alkhairi mun gane wannan to lahu ilajani wannan ciwo na yin rinjayen ranka na rinjayen ranka akan zuciyarka ta lalace tana da magunguna guda biyu na farko muhasabatuha yi wa kai hisabi yayin da ka aikata mene mummunan aiki ko سيدنا عمر آه سيدنا عمر رضي الله عنه بيجي شوا جماعة مكياي بحديث من الله بني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بحديث من الله بني ما كان عمر بن خطابني ألا يقار مش يدا يوا فشي كمان من زون الله يشي من زون الله بيجي ما كان شتواني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi kididdigar aiki kafin a yi muku wazinu a'malakum qabla an yuzana lakum ku yi kanku awu na nauyin ayyukanku tun kafin a zo a yi muku to idan mutum yana yin wannan akai akai zai zauna lafiya a duniya yawan burace burace yawan tashe tashen hankula da shiga shara ba shanu duk ɗan adam ba zai yi shi in yana da wannan mun gane wannan jama'a Allah ka shirya da mu wa mukhalafatuha abu na biyu shine saba wa ita ran saba wa ranka akan me eh ban ji ba akan barin saba wa Allah ina fata an gane wannan wannan kenan Allah ta'ala ya samu dashi walmuhasabatu naw'ani to kuma ita ma muhasaba din yi wa kai kididdigar aiki nau'i biyu ne annan ulawwal nau'i na farko qabla al'amali kafin ka aikata wannan aikin walahu arba'u maqamat wannan kuma yana da matakai guda nawa guda hudu awwalan na farko hal hadha al'amal maqdurun lah shin wannan aikin an kaddara maka yin sa kun gane ma'ana an kaddara maka akwai qadarullahi al-kauni akwai kuma ƙadarullahi a shari'i akwai ƙaddaran Allah na alkauni na yadda Allah ya harci duniya da yadda take gudana akwai kuma ƙaddaran Allah na shari'a an so ka zama mutumin kirki an so ka yi gaskiya an so ka yi biyayya ga iyaye an so ka yi sallah an so ka yawaita zikiri an so ka yawaita fatan alheri ga 'yan uwanka an so ka yi ta biyayya ga shugabanni an so ka yi kaza wannan menene qadarullahi amma menene ash-shar'i qadarullahi al-kauni kuma duk ya shafi komai daga cikin ash-shar'i kada kai zina kada ka sha giya kada ka saba wa iyaye haka ne kada ka ci amana kada kada kada kada kaga wannan duk qadarullahi ash-shar'i ne Allah ya kaddara maka wannan a matsayin shari'a dole ka bi to qadrullahi alkauni kuma Allah ya halicci duniya dama za a yi ayyukan alheri za a yi na me za a yi na sharri an gani za a yi aikin da ba lada a kai za a yi mai lada mun gane wannan to tun kafin ka aikata aikin shin wannan aikin Allah ya kaddara maka a shari'anci ka yi in bai shar'anta maka ba ka ɗauki wayanka za ka liblu fim sai ka tuna wai shin Allah ya shar'anta min kallon wannan abin a'a ya hana to bari kada kalla ka dauki waya zaka kira ranka da zage shi kamar kamar ruwan ashar manzo Allah ya hana zagi sai ka dena kun gane karatu kuwa shin wannan aikin an kaddara maka yin sa kafin ka yi shi ثانيا نبي هل هذا العمل فعله خير له من تركه sai ka duba tukuna ka auna wai shin wannan aikin tsakaninka da Allah yinsa shi ya fi alkhairi ga barinsa ko ko barinsa shi ya fi alkhairi fiye da yinsa mun gani sai ka auna barin aikin nan shi ya fi ko ko yinsa mun gani wannan in ka auna ya zama yi shi ya fi alheri sai ka yi in ka auna ya zama barin shi shi ya fi ka bar shi wani fa ana maganin kafin ka aikata aiki to wannan shine muhasaba ba wai kullun sai ka gama aikata ka gama kutu ka gama kuntukawa ba sai kuma ka dawo kana cewa oh yanzu kamar ni ne kaza mm tun kafin ka yin ma kana aunawa ثالثا نأكو هل هذا العمل يقصد به وجه وجه الله shin wannan aikin ma wai da zan yi wai shin ana iya nufatar Allah da yardan Allah da neman fuskar Allah da wannan aikin idan eh to ka nufaci Allah kadai kada ka nufaci wani daga cikin mutane ka nemi ladanka a wurin wa a wurin Allah to dan adam ba shi lada shi yasa mai yake yin hasara dan adam baya da lada ko ya yabe ka ko bai yabe ka ba wannan yabin ma shine nan kashe ka da zai ko kuwa mun karanta hadisi ai manzo Allah ce iyyakum wal madh ka shedin ku da yin yabo fa innal madha dhabh domin yabo yanka ne kisa ne duk wanda kake yawan yaban shi shi zaka ce ganin masu mulki suna yawan zalunci saboda mai galibi kafin ka ga mutum ɗaya da zai je gaya musu matsalar su da inda suka kasa aiki ko kuwa kullum sai dai za mu yi kaza to wallahi kuma ba ai kaza ma ko kaza ma kai ai yayi ai kana kokari ba kana kokari ai ma kowa ya kai kama kokari ma asi masu mulki kaga irin wannan ya zai abin kirki a wannan zai wahala amma in yana da wani na kirki ci malam tsakani Allah akwai matsala ba mutane suna shi wani hali ya kamata a yi kaza ma'aikata na tsara musu kaza ya kamata jama'a a yi musu aiki iri kaza ya kamata a yi musu kaza har yanzu mu je ko ina ba mu kaza ba ba ba abin da muka yi kullun yana zargin gwamnatin yana kokarin nuni game da kyawawan ayyukan da za a yi sai ga ana ta yin ayyuka na raya kasa to ko fadin sarki ne ana yawan jingina ma sarki ana fasa makai sai kai dan tuwarin giwa sai kai da musa menene yanyan yanyan ohudi kowa ne aka ce maka dai ba da musa ba ko damu aka ce maka sarkin hakuri duk za a gaya ma ta ambato dabbobi iri daban-daban ana cewa ka zama dabba ce damo sarkin hakuri turan giwa kowa ka taka ya taku banki mai rangongon zaki uban dawa a gani an mai da kai wadancan miyagun dabbobin Allah ya kiyaye kaga wanda duk yanka ne shi kuma yana kasaita yana kukumbura kuma gashi ciki duk kashi malam ko kuwa yau da ciyaman din da sarkin da malamin ko kuwa da talakan yaya dukkan ko muke wallahi jama'a dukkan ko muke inna akramakum indallahi atqakum magana ta kare in kana so Allah ya girmama ka ji tsoron sa ciyaye dokokin sa magana ta kare rabi'an nahulu hal hadha al'amalu ma'an alayhi mu'an alayhi to wai wannan aiki ma an kai shin zai iya taimakon ka ta wata fuska a rayuwanka ta duniya ko ta lahira walau a'wanun yusa'idunahu to wai aikin nan ma da dauko zan kama yi ina da mataimakan za su taimaka min kuwa a kansa wa yansurunahu da waɗanda za su taimaka maka wajen samun nasara a kai gaci idza kana al'amalu yahtaju ila a'wan idan wannan aikin yana da buƙatar mataimaka fa idza kana al-jawab mawjudan idan ya zanto ka sami amsa da gwargwadon irin yadda za ka yi wannan aikin aqdama to sai ka ci gaba kawai ka yi ƙoƙarin fara gabatar da wannan aiki wa illa kun ko ba haka ba la yaqdim ala yaqdim alaihi abadan kada mutum ma ya fara ya ce zai wannan aikin har abada mun gane wannan karatun ko tunda mun yi misali mun yi misali da yawa so da ka duk kullun za ka yi shin wannan aikin an kaddara mun yin sa kuwa ka gane dama akwai mutanen da Allah ya halice su da wuta kwarai akwai mutanen da kana ganin suna rayuwa amma Allah ya halice su ne don su zama abincin wutar jahannama haka Allah ya ambata wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins hakika mun halitta wa wuta da yawa daga cikin aljannu da mutane shi yasa ma sai da wasu irin sifofi lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa iya fahimta da zukatan in an gaya musu ba su gane ba wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanun da ba sa iya ganin alheri ولهم آذان لا يسمعون بها سنا da kunnuwan da ba sa iya jin alheri ulaika kal an'ami bal hum adall kaga wadannan kamar tumaki suke kai sun ma fi tumakin lalacewa da bacewa sai Allah ya ce kai kana sa abin masu wayar kanannu ulaika humul ghafilun wadannan su ne gafalallu lamba ɗaya to kaga dole kai ka lissafa ka gani shin kana cin waɗanda Allah ya rubuta wa shaqawa kana cin waɗanda Allah ya rubuta wa sa'ada hmm wa shaqiyyun aw sa'id tun kana cin mahaifiyarka an kaddara maka munanan ayyukan nan ne a'a bashi kyawun aiki ne kokari kai ranka na yi shedan ma yana yi kaga two forces acting upon you sai kai da gaske shin wannan aikin wayen shi shi yafi koko barin shi ka duba shin wannan aikin wai dan Allah zan yi ko dan wa zan yi in ba dan Allah bane dan me zan yi to shin wannan aikin ma zai taimake ni ta wace fuska a rayuwa ko a duniya na ko a addini na in babu to shin ma an zan yi in yana bukatar mataimaka ko mai taimaka mu in babu shi kenan ka bar shi kawai wai kai ne ustazu kana son ka bude makarantar islamiyya to yanzu kamar islamiyan nan ta zo ta bunƙasa ɗalibai ɗari ɗari da hamsin to kai kai za ka yi karantarwa to in ka fara ta yaya za ka ci gaba ba za ka iya ba in ba mataimaka to ka bar shi ma kan ma ka fara in akwai mataimaka kuma zo ka fara ka fara yaya wasu ɗaliban in ka gama suka samu sai a ƙara buɗe wani aji amma sai ka je ka buɗe aji guda uku kuma ka kaɗai ne malamin in ka shiga nan kafin ka zo can sun fara surutu wani ya fasa wani kai wani ya yi kashi wani ya yi kaza kaɗa ne yaran to ba su da hankali wani ya ma wani rotsi kaga an sami matsala wannan ajin kwarka a fara shi Allah ya samu dace za mu tsaya nan sai mu tashi ka annahu thani daga nan sai mu khitamuhu misk insha Allah ta'ala mm saboda haka idan Allah ta'ala ya kai mu gobe da izinin Allah za mu zo mu karkar karatu wannan littafin insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبك عنده عندك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما نحب اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما نحب اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرنا بالثلج والماء والبرد اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك وسواك اللهم شهد في العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا واجبر به كسرنا وقو به سلطاننا وسدد به ألسنتنا وخذ به بنواصينا بكل ما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين نعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وما قضيت لنا من قضاء فاجعل آخره لنا رشدا اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا بخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله